ruwa sai da Allah mun gode amma Allah ya karba ana nan sai da aka yi ƴaƴa mata guda bakwai kowanne sai ce Allah ya karba to kuma Allah ya ba shi karban addu'a abin da ya roƙa Allah Allah ya yi wannan da aka yi ruwa sai aka yi ruwa Isra'ila ya ya ka sa a hukuntun ranar ma an yi haihuwa ga namiji da ko iyalan da suka je suka karo ga namiji suka wani suka aji ya dawo suka ce a yi samu ƙaruwa ya ce ya ka samu suka ce mun samu ga namiji ya ce ba alhamdulillah mun samu magaji a kawo shi ya wata addu'a a kawo ɗan ya karɓa ya yi addu'a tun da ke ni zuciyarsa da niyyar abin da Allah ya ba shi yana so yin tasiri akan dukkan su guda yake na sa wa yaron suna Muhammad Rabi to kafa suka bai da yaron ya sa kiran ita da sunan Rabi a ma'ana an Rabi ba da ma ce wata Muhammad shi da mutane da suka ɗauki Rabi Rabi a to Rabi a ta ta da ko su yi ba ta aure mutum farko ya ta ba ta wahala malam ba irin suna wanda ne mata ba sai mutum ya koma ga Allah sai su ji aure da sai zaman tana ibada suka ce kullum kullum da ta yi nafula haka a dubu a bakin kawar ta ta ta tsoro kawar ta cikin ɗakin ta mutane da kamar da ta ajiye sai ta yi nafula haka a dubu a bakin kawar kullum kuma da rana zuri da jira kuma na bula in gari ya waye kuma za ta yi barci kan barci kawar da kwanta wata saba shiga kawarin kafin mutuwa yau. San kanin. Sai? Ta yi kokari. Eh, wannan mun zuwa kawar kaka ce wani jiya bada yake ni? Aba. Amma kuma sai an shiga. Allah ka ba mu sa. Wani tsari ya ce, akwai lokacin da abin da ya je wurin da aka yi shi hanzu da aure ta sa ga wani jirgila da akwai labure tsakanin ku ta ce lafiya yake na zo wurin ki da ni da aure ce aure ce eh za mu yi aure amma na da tambayoyi kamar hamza zai yi aure ta ce da farko lokacin da Allah in Allah zai yi halitta idan maniyi na uba ya kwaba a cikin mahaifin uwa za a kwaba shi da ƙasar kabari dukkan wannan an haɗa wasu da za mu kwanta ne duk da za kwanta a cikin ƙasan wurin sai haɗa da maniyin uwa da na uba ya kwaba da maniyin uba Allah yake yin ƙasi ya yi farko ya yi jijiya maniyin uwa kuma ake yin kyau ake yin nama ake yin gashi ake yin jini to aka haɗa sai Allah sai ya sa a rubuta in in maniyi ya kwana arba'in zai zama gudan jini in ya kwana arba'in zai zama gudan tsoka to a lokacin sai Allah ya sa a rubuta an aljanna ne ko dan wuta ne zai faru da mutumin kirki ne ko mutumin banza ne da arzikinsa abin da zai ci da abin da zai ga duka a lokacin Allah zai sa duka a yi kodin a rubuta da abin da Allah zai fara halitta shi ne farzi in ba ce in na ne kuma alƙalami to wannan amana sannan sai haro ya zaro Allah ya ce amana nawa kenan sannan kafa kuma ya zaro Allah ya ce amana nawa kenan uku sannan kai sai ya kullo don kai ya kullo ido kunne hanci baki nawa kenan hudu ga uku nawa kenan bakwai wannan su da manyan gaɓoɓin da Allah ya faka amana suna ganin mai fara yake cewa ko eh alari ayati ko a gobe da ranar zamu ala da ayati yi ko Allah ya tsere cewa kan kiyaye kiwon amanar da ya ba mu eh da kuma wani ayatu da yi ko kiyaye a cikin da Allah ya ba mu a lokacin an ga aro lokacin da aka rubuta nan ina tambayar ga man rubuturi a ina aka rubuta ni an rubuta ni sa'idan ne ko sakiran sai wallahi ba sani ba na biyu kuma idan raina zai fita zai fita ne ya ayyatu annabtu al-mutma inna irfi ila rabbiki radiyatan mardiya wa adkhuli wa adkhuli aljannan ne ko kuma Allah zai ce wallahi a ti garkar yace wallahi bai sani ba sai da zai kabari za mu tambaya a kabari wani amsa zan bayar zan ba da amsa daidai ko zan saba yace wallahi ba sani ba in an tashi a kiyama Allah zai ce fariqun fil jannati wa fariqun fi as-sa'ir ina yana ne ita wallahi bai sani ba ce to hasan al-budri mutumin da bai san wa'annan abubuwa ba ina zai tsaya ya shagalta da maganan wajen daɗi a duniya a wanda wani zai fashi da kuka ita yau ga mace ta fi namiji hankali da ranar tsayawa har ta koma ga Allah ibada ta sa a gaban kullum dare kafin kafin asuba sai ta yi na kula raka a dubu kullum a bakin tsawarin ta kasa ta kula kawar a cikin lafi mata ta yi kawai za a je ka da naka muna ne a makarar zaurawa ina da yana tsiri yana jiran kawai a cikin an ga wata ko kuma da yana da kyau ba ajin kamar yana da kyau rukunin shi zaka gan shi ya suna san daga yalla kuma in ka tsara hada ba wahala wani ce wai a ƙara jira ne ma shi dai ba zai aje ba amma ko da wannan wani an suna ajiya ko suna ajiya ko da har yanzu akwai masu ajiya suna nan na san ɗaya ba yana nan in na kai mutuwa ba a samu wani ya ɗauki to ta yi ajiya shi ne amma ga shi sai za ka sayo wani da za ka dakawa amma muka irin ka yi na wo wata irin mu Allah ba mu sa'a ita wannan raji'a an zuwa wannan magana daga bakinsa أنها كانت تقول ta kasance tana cewa
إن الاستغفار إن استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار الكثير wani kace istighfarin da muke yi din nan kullum muke razumi ko mun yi wazifa din nan istighfarin da muke yi to shi ma kai shi yana buƙatar istighfari kankare ku zuba jama'a istighfarin da muke yi shi kai shi yana buƙatar istighfari
يعني wannan magana ne na na manyan waliyai abin da yake nufi
إذا استغفر باللسان والنية ألا أن أن يقود إلى ذنب idan mutum ya zama to yana da istighfari a baki amma kuma yana da niyyar zai koma kan zuwa da yake aikatawa فإن توبته توبة الكاذبين magani ko bansa tuba ne na makayyata kan yanki ba tuba yayi ba ana so in ta tuba a ga tuban hakikata a ga shi amaliyan a aikace shi tuba a harshe theory ne ne theory dan wani su theory yan boko karantawa shi kuma barin zunubi ne shi ne practical a gan shi a aikace in ka ce kabar jiya a gaskirwa kabar jiya din in ka ce kabar zina a gaskirwa lallai kabar zina din eh Allah kai mana gafa in ba da lokaci ya tawo ba azumin da ma wata shi da kake wurin da yi sai kai to wata ne wata ne ma wani lokaci ya shiga wani lokaci bincika sai talatin ba ɗaya ko na jina kullum kwanan ma karewa kwana kwanan na ai kafin siyar siyar na ake cewa a yi zuwan kare to ga biyu a zaman na mu yau ban ga shekaran da wasu azumi ya yi tafiya da wuri kamar wannan Kamar wannan ba.
a rayuwa na eh ka ji malam su ne ke manya ne amma ɗan uwan mu ya ji jiki kawara wani ce shi kan wala ya taɓa kan wala irin wani ne karafa eh ya zauna ne a cikin ciki a masa rana ya ina duka ina so ya je gida ina wurin fata su je rana to wallahi shi kun je ci azumi da taɓa jin azumi da ba shi wahala irin na wannan shekara kajin wasu mana ya ce ya taɓa ganin shekara da ya tsauni kamar wannan ai sauri mana wallahi kamar jiya jiya na kace wata zai kama zai kama sai ga jiya muna kwana 23 kai ala ko kullu kullu mun ga yake tafiya kullum muna nan muna murna shi da kuna ba za a zama ko hamsa din nan sai mu ce wai sai mu kawai I am plus one wai ya samu adin shekaru abin da ya kamata ka rubuta I am minus one a cikin shekaru ma an cewa da idan misali za ka shekara goma ne in kawai gari da kawai gari an cewa kwana daya Allah an yi da wani kwani ba bayan ne ga ta kullum kwanan mu na karewa kullum kullum kullum ba za mu ankara ba sai mu ji ba a cikin kabari kamar yanzu ba da zuwa da cikin ɗan kwanakin da wanda muka rasa an taɓa malamai ko an taɓa mata an taɓa yara an taɓa kowane bangare an taɓa wancan ya ta wace ta ta kana ganin abin kamar almara wala wani lokaci mutum kawai sai ji abin kawai kwara a cikin wasu malaikar mutuwa baya zuwa a ce ka dawo an jima a in ka shirya ma ka shirya in ba ka shirya ba ma ka shirya Allah ka ba mu sa lokacin da ma a mutu mutu ba na hakika haka shi wani da su ji bari na yana bukatar shi ma da su ji bari in ji zaman to a baki kana faɗin su ji bari a sama wurin ma wasu wurin na amma ba ka bar zunubi ba to ta ce wannan kuma ba ne irin na maƙaryata kwana da zunubi da ubangiji
وهذا لا يكون توبة kuma wannan bai zama zai zama to wato ba وإنما توبة أن يتغذر باللسان cikakken tuba shi ne mutum ya zama to yana da tijibari a harshensa وينوي أن لا يعود إلى الذنب kuma yana mai niyyar ba zai ƙara komawa kan zunubin ba فإذا فعل ذلك idan mutum ya aikata haka ya zama to yana da tijibari ko da niyyar ba zai ƙara komawa ba غفر الله له ذنبه وإن كان عظيما wallahi Allah zai gafarta zulubi shi ko da zulubi mai girma ne ko bin girman zulubi in dai ka tuba Allah zai ma gafa an bayan ta ko jama'a ku tuba ko bin girman zulubi ai Allah ya fi zulubi ba ko Allah ya fi zulubi girman rahama ko to ko bin girman zulubi ka in ka tuba in dai tuba na hakika ne wallahi wallahi Allah zai gafarta maka Allah kai mana gafara mu لأن الله تبارك وتعالى domin Allah tabaraka wa ta'ala لو التجاوز ma'abuci ya tiya ne za ka yi ka yi ka yi ka yi da ka ce astaghfirullah sai ka na yabe ba رحيم بعباده kuma mai tausayi mai jin kai ga bayan sa Allah yana tausayin mu kana tsammanin da Allah zai fita namu za mu ta law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu la atlahum al-azab haka Allah ya Qur'ani ko inda Allah yana barka mutane a wajen suke aikatawa da Allah ya gaskata mutum azab amma mutum ya sai Allah yana kallonka ka sha kisan Allah ka sha ranar Allah ka sha inuwa watan Allah ka sha wannan ka ci kifi ka ci nama ka ci wannan ka sha ka sha ga ga ga zuwa ko ga suga ga wai ga ka ci duk abin da gaba makana ci dawa ne ne na naka ne waye baka amma kuma Allah ya ce ka bari ka ce ba za ka bari in ba dan Allah bai tausayi bane ka ai mun shiga in Allah zai mutana wani ai ba za mu sha ba kuma Allah yana kallon kowa wa rahmati wa salatu kullu shay eh Allah ya yi wannan.
رحيم بعباده kuma Allah mai tausasawa bai tausayi da tsafi'u bai tausasawa bayan yanzu Allah nan inda Allah ya ce wa nan gayin kun daga fadowar rana faduwar rana sallah ne ba hujja ba a zuwa ne ba amma ku nawa yana yawan wa- sallah rana in ka zuwa ku ba raka da ni shi ne yanzu yanzu nan kayan ka kare a za a raka nawa ne lafta raka nawa ne magana raka nawa isa raka nawa hudu kuma su ne wato sirrin da ubin jikinka eh sana'ar jikinka sallar asuba su ne idanuwanka idan ka nawa ne eh eh sallar azhar hannunka nawa ne kafan ka nawa ne an ka hada nawa kenan wasu bude sallar azhar da al'asar da isha sai me yace kuma ya magaruwa to magaruwa a wurin ɗan namiji ka je ƙasa wani wani an fahimce ni an gana je ƙasa wani wani magaruwa kenan sai kunne Haka malam saboda irin mahajirai. Haka nan za a yi bayani.
to wato gaban ka alƙalar min ka ɗaya ɗaya mara na guda biyu sun na ɗaya ke nan guda uku ke nan yawwa yawwa sai kuma sai ma yin hukuni kuma da ƙarfi su ne hancinka da bakinka kaga sallar suna cikin jikinka yasa wasu mutumin ya yi tarbiyya ya yi azkaru da tarbiyya kaga ya bar sallah wallahi bai azkaru ba domin idan ka yi azkaru a hannun shehi sahihi kamil irfan da ilimi wanda ya san da ya ma'arfa ba zai barka kana yawo a cikin fana'i ba in ka yi fana'in zai baka nuzuli ba zai baka yawo a sama ba dole zai sauko da kai ya baka nuzuli a nuna maka kai a nuna maka sallah kaga ina sallar ina kai da wanda ga manzo Allah baya barin sallah har na kula ma kafa suna kumburi madan suka ce baka huta ba sai a fara a kuma abdan da kuma ko to kaga ayar ji baya sallah wallahi bai alƙaro an sa shi a wani shirye ne kawai da kuma sa ta kama ma'arba ko ba san komai a cikin ma'arba ba kaga mutum baya sallah baya zuwa juma'a azan ma baya yi wai wai shehu na shin shehu ba ga yana azumi ba shehu ba ga yana sallah ba shehu ibrahim radiyallahu anhu za mu ci aiki ne ba a asibiti a london za mu ci aiki ido ya ka ce za mu ci allura sai sa barci sai ce to awa nawa ka ce awa shida sai ya duba ya ga sallan azhar zai wuce la'asar ma zai wuce magariba zai wuce isa zai wuce sai kar a yi ta allura wai kan wuce yana gida yana cikin barci ne sallah sai bayan kamun ya bar duniya a zanen aiki sallah ko da rashin lafiya to sai kawo da muke yi sai wasu zama ce annabi muhammadu ila shiru sai wasu jani yana shiru amma kana ce shafi ibrahim duniya ya sani amma zai ga jani zai duro to ka ce kai na shehu ibrahim ne abin da shehu ibrahim ce ba ka yi shehu yana sallah ko shehu yana azumi shehu yana zuwa haji shehu yana zakka kuma shehu baya zina shehu kuma baya son giya bai san ganye duk wani abin sabon Allah shehu ibrahim baya yi yace na na ta aka tsakira na tako a cikin tsarki ne shehu ibrahim وقال إلهي لقي الدهر لا أرى أميل إلى هذه الجائزة تقول يا سلم ذاتنا يا سلم كينا وذاك تقل بيننا ناكر حتى هو أبن الله يا حرم كما تقاتل كان سيو إبراهيم باكا عيسي سيو إبراهيم كان سيو إبراهيم المؤمن ما أمين من أحبك wani lokacin yau ya fito daga daga daga kauna zai je wani gari sai ga wani bawan Allah ba cikin hanya da zai wani tsaye da mota ce sai wani tsaya da ce mutum ina zuwa ya zai je wani kuma zai je da sai wani je ina rana kuma sai cikin gudun sai akwai yin ya ji sanyi mara suka je yau ya zama abu da zai yi shi ma shi ma sai Allah ta kuma yau abu da zai yi sai ka ɗauko shi ya kawo shi a kowane gida yin wata ce shehu ina roƙo yadda aka mun rana din nan aka taimake ni daga rana a kai ni inda zan je na dawo ina roƙo a lahira ma cewa dan a samu cikin ceto ta ce to sale ka a hanya ne da sale ka a hanya yau da yake nufi ka zo mai kokari ba kawai ka zo ga shehu shehu shehu ba ka sallah ko wai ba da ma a wani to alama Allah ya karɓi karɓi tubar ka ce za ka kana aikata abin da Allah ya ce ka aikata kuma rayuwar ka rinka duba da daga bakin da ya ce daga bakin gane rubuwa idan Allah ko ce mu mu sai ku fadin nan da Allah don annabi jama'a bai kamata mu zama mana ɗaukar dabbobin su ba eh yau ba zama wani ki kai zama a wurin gaisa sai biyu ina akwai abu ya kawo gare ga faɗa cikin baba in na ba da cikin baba a yi hakuri ba ku cikin nan ya ƙare amma da sai baka zama da ba in ma ya ka ɗauko ya rasu ka gaba ba ka ga sai hana ya so kallon ka ma ba zai ba sa kai ka aza yake saboda kunya saboda karewa ga hakuri ga tawazu za ka yi wasu abu ko mu ɗauki ya yi malam shi ne wasu buga na ba wanda duk buwan da aka yi mace ka wata wajen a makaranta ma za ka waya ran yadda ka sa zuwa ba ka ga da kuma fara saboda sanyi saboda kyawun ɗabi'a har ma wani mara ina ce miki damo ɗan shi na ƙoyi ko ƙwado kowa ya ce ka ce kan ya yi shi ya faɗa ba kai ka faɗa ba to ko waɗannan za a zama a wace wannan ba shi ba ne ɗariƙar hannunsa muka amsa alkarun ma a hannunsa muka yi ijazan ma da aka ba mu wani bukatar masu da sauran abubuwa duka shi ya ba mu ko sai mu duba rayuwarsa aka yi ya tafiya akwai lokacin da kai da lafiya akwai wata ɗan mata wadda ga abu suna aure a abuja suna cikin falo tana gaishe shi sai wani ba ko ya zo gaishe shi sai ya gaishe da ita kuma gaisa mutumin ya fara da mutum hamza kiramun shi ta ce ma da ya ce ka zo ya dawo ya ce wannan ɗana ne ta zo ka ce ta daga abuja ne ta wata ga ce ku san ma'ana haka kun gane ma'ana to wato har mutumin idan sai ai na ga malam da wata mata aka ce wata wannan ya ta ce aka yi faru da manzon Allah ko annabi yana cikin iskari fadin su da zo wurin ka ko masallaci sai da Hafsa sai da Aisha domin sahabi zo wucewa sai bai da manzon Allah da ya wuce su ya karo ya dawo ce ka gane ni a gaishe ni wannan ba gane ba wannan mata ta ce Aisha wannan kuma Hafsa ne mata na ta bula ba ta wuce a'a inna shaytana yajrin bi ibn adam wa majalar jambu ne kidan ina yawo a cikin dan adam ga wanda zai yi yawo inda annabi ya yi shiru da yanzu mun samu ruwayan ai an taɓa ganin manzon Allah da wata mata wadda ba ta ce sai mu duba manzon Allah yayin shehu tijanin yayin shehu ibrahim din yayin shi kuce wurin namu da kuka yi komai a hannunsu yayin suka yi kai shehu ka yayi nan kai kayi nan kuma ka ce rana tare kai na ce tare kuma jama'a inda aka ake dalilin musa ne kana inda aka ake dalilin a shakiya a yi zina a fasu kanci ba zai dalila to ka tara gashi a kai a mamurɗe suna tafiya ba wanka ba tsafta kana bukatar hoto ka sa kana yawo ba sallah ba azumi ga shaye-shaye kuma ta wani wani wani wani shi ne tafiya tafiya wuta ba tafiya gare ke nan. Na'am.
a shekarar da muka tafi Senegal mun shiga moto mun yi nisa mun wuce jiha mun wuce ƙasa biyu mun shiga na uku wasu daga cikin mutanen Niger suka fito da wani gwangwani a hannunsu a kayansu da gari irin wanda suke shekawa da hoto na Shehu Ibrahim a cikin sai me shi ya fara shekawa yar baiwa ɗan uwanshi na shehu ne na ce wannan shi ne na shehu suka ce shi ne ko za ka taɓa na ce alhamdulillah ban sha ba a ga wannan sun yi ma shehu ƙarya ke Me yasa ba ka sha ba saboda ka sha ma'arfa ɗin a wuri mai ƙarfi ne. inda ka je ka je a cikin kwado-kwado haka za ka ta gwamna ba wala. Dalilin da an ce mutum ta ba kar a bai. Wai hau da shi sai a mana a jikin a jikin wasu nawa. Bangaren. kuma ana ta kuma ana dariya wani na kira wani mai kawo ya sa abu da yake yi ba ƙarya kake ka san na san da yake yawa ka san na san tarbiyya ne wanda ni ne hadisin shehu naka ni ne hadisin shehu musa duk kuma abin da ake ruwan sani ruwan ma bai san komai a cikin alƙawarin ba ina yawan da ganin da garba sallah ba azumi ko wata abara idan muna shiru wa zai dalila daga muna kiran jama'a kuma irin wa'annan ɗaukar da ta tafi da wuri an kuna hura yan dalila mu ne yan dalila mu rube mu yawwa kana yau suna kan jiya mutum ai ai dalila ke nan ba dalila ba ne iskanci ne da kuma shekara ka ce da mu san alkaru ba ƙarya ake yi ku jama'a mutu ba mu koma wurin Allah wallahi wallahi wallahi duk mutumin da ya shiga abin da Allah ya hana ran da aka haɗu ba kyau
وذكر أن بني أن في بني إسرائيل an ambato cewa a cikin bani Isra'ila كان ملك
kana malikun ملك domin ya kasance a kowane sarki فوجب له رجل sarkin nan ana zaune ana fadanci ya ga sufanta masa wani mutumin kirki aka ba shi labarin wani mutumin kirki من العباد daga cikin bayan Allah فدعاه sarkin sai ya aika ya ce a kira wasu mutumin وراودوه وراوده على صحابته sai ya ya nema cewa yana so zai yi abokantaka da wannan bawan Allah
ولي ولزوم بعده kuma yana so wannan bawan Allah kullum ya zama yana fada kullum ya zama yana bakin goma wannan sarki wani ce masa karya karya je ko ina abin da zai ci da abin da zai taya a gidan yau فقال له العابد فقال له to العابد ba mu sa kullewa هذا ملك sarkin ne faɗa ma wannan bawan Allah هذا ملك yace ina son ka zama abokina magana abin da zaka ci ko zaka ja duk karka da kuma shi kullum ka zama muna tare kullum kana cikin fada na kana bakin kofa na da shi wannan bawan Allah sai ce ba wannan sarki أيها الملك yace ya ga sarki
وزنا ما تقول
abin da ka faɗa wallahi abu ne mai kyau ni ma ina son haka ni ma ina son ka ina so mu ولكن yi abokantaka kuma ina so in zama su tare da kai din abu ne mai kyau ka faɗa mu ne ولكن لو دخلت يوما في بيتك to فوجد فوجد kawai da ni فوجدني فوجدتني Allah kiba ma a Allahi abu ma in ne
fawajat kawai fawajat da ni al'abu ma a jariyatika ita to sarki kafin su wani yi abokantaka me za ka yi idan ka dawo daga wani wuri ka zo ka same ni a cikin gidanka na runguma matanka da kake ji da ita ina ta tafa jikinta ina ta rungumar ta yaya za ka yi da ni ma za ku yi tafa'alu ana kai da za ka yi abokinka ne wanda kake gani amininka ne ka dawo gida sai ka same shi a kan gadonka da matarka shi tsirara ita ma tsirara za ka yi haƙuri da wuce ɗanɗari shi wannan malami ya faɗa wa sassi hankali yana so ya gwada hankalin sassi mai gani ita yaya za ka yi in ka zo ka same ni tare da wato ma- ma'ana matar da ake nufi tijari tsawo wato ya ganka ma'ana matarsa ita ina ta wasa da ita ina rokuman ta muna cikin ɗaki da gare sai ita me za ka yi
ma za kun ta tafa'alu me za ka aikata haka labar malaku sarki ba sai ya fushi ba ya zai fita wannan maganar banza sarki ya fushi a ko kai da ba za ka yi fushi ba ba sarki ba ko kai ne ba za ka yi fushi ba matan zama ba mutum ba kana neman mutuwa da aure wani yanzu yana neman wata ya gaba shi ko ba ka wani wani ma ka samu ba shi ke neman mutuwa ba abokin shi ne sai ga yana fushi da mutum wani to ba zai mutum da ya shigo gidanka aminin ka ne kudda kud kana miji da iyalanka a cikin ɗaki da gaji sai ita kuma ba kaya a jikin ku kuma a kan garinka za ka bari sarki da ya rufi
faƙala ya fajiru sai sai kai fajiri a bai faɗa wa wannan bawan Allah ya a kai tajin fajiri shari'a alayya na a tajin shari'a alayya bi mala haza ka kuɓa mun ne ka tumo tukta ka gaya mun maganar banza da irin wannan maganar naka sarki yana faɗa ba sai yana koma
faƙala lahu al-abid to dama abin da malamin ya faɗi kenan sai malamin sai masa
inna li rabban karima yace ka sani kafin ka neme ni ka sa a kira ni idan nan ina da wani ubangiji mai karanci ubangiji ne mai girman daraja mai karanci laura amini saba'i na zamba wannan ubangijin nawa inda zai ga zunubai zunubai zunubai guda saba'in a rana ɗaya tare da ni ma gaba ba alayya ba zai fushi da ni ba da ba wace na ba Allah ke ba inda Allah zai fita namu akwai ne ka yanzu dukkan wannan za a ji wani kuma ƙarfi a nan a ce duk wanda yau bai saba Allah ba a yau zai wuce lafiya galau wanda kuma ya saba Allah ta kama shi wallahi tallahi dukkan wanda ta kama mu suka kama mu ɗan ƙarfi ƙarfi na ne ko ƙarfi ƙarfi ne ko ya jiba mutum da kuma zaune zai zo wucewa ba ya rukuta zama ya tsuguna ya gaishe ku yana wucewa ya sa mutum ba sa shi sa abin da ake zaman gida ma da sai dai gafaran Allah ba wallahi wani ma ka zo kana salama ba sa waje saboda dole ga kun yi nisa kana salamu alaikum salamu alaikum ba da kasu ba su ba dole ga kun tafi in mutum ta wuce sai an yi da ita in namiji ya wuce sai an yi da shi yaro ma an yi wuce sai sai sun ya kawai banza sai sun sa riba masu kuɗi an sa shi masu kuɗi marowata a masu kuɗin da rungun nan ba ba ai ai kai to kai wace daga kuɗin sai ba ka yi mana in an gama ko sai a cire kamar kallon fim ne sai a cire wannan ko sai a sa kuma kaɗin malamai ai zamanin yanzu ba malamai sai ya yi sa malamai ai sai malaman da malaman da ba sa kwana a katiba zuwa in an gama na malamai kuma sai kuma a sa kuma zuwa gabani sai gama kuma a sa na mata haka ne haka ne har a wani sai ka ce su annabawa ne kowa na hulwada kowa haka ne ko jama'a in mace na ruwa in tana ruwa sai sun daga yin wajen da za su kai akwai tsaya wata kyakkyawa ne to sai ya tsaye a cikin ku sai ya juya yana tun kafin da yanzu wasu sai ya juya yana kallon yan wannan kamar da wani ji wai ai kawai a ce ai yana kallon ka ne ai da maka yi da kawo yake kuma ya juya ne saboda ya ga bayan ta in ya ga bayan ka akwai jalalciya alamar masu aiki da Allah kai mana gafara in Allah zai wuta namu wallahi wallahi da ya zama rai amma da yake Allah karimi ne Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne Allah yana son albarkar uban gidan mu nan Muhammad sai kai kai kai kai kai kai zai ya jika da ka ce astaghfirullah shikenan in ka koma an jima astaghfirullah shikenan amma abin da ake jin tsoro da batun a yana za ka maka wani ne mai yiwuwa kana cikin abin ka ji tarba ana gaba ne mutumin da ya mutu daga ɗakin karuwa a kan karuwa kai ba ma Allah ya sami jego amma kafin wannan ne da wani ikon Allah mutumin da ya mutu a gidan giya ina kurban giya ya mutu a buge kai ma ba sai an gaya ba kawai da kuma sauran sabon Allah. Allah ya zai mu da tuba. Da kuji shi wannan bawan Allah ya ce wa sarkin dama ya faɗa ka ya zama rashi. Ni ina da Ubangiji, Ubangiji na kuma mai karuki ne mai girma ne. Inda zai ga zunubi tare da ni a rana ɗaya so saba'in ba zai fushi da ni ba.
wala tsara da ni an babi Ko ba zai kore ni da hukumarsa ba.
wala a kullum Allah kira yake ka zo ka zo ka zo
wala a ramini rijihi kuma ba zai haramta min arzikinsa ba in ka sai biya Allah zai hana ka fiti in za a yi ruwa da za a yi ruwa ana yi ruwa a gonar ne ba mai ne a ci a abin a hana gonar ba kaɗai eh idan ana zai ba da kuɗi yana ba abin da mai ne ya hana kafirai a'a ita arzikin duniya kamaniya ne kuma yadda ko rahamaniya ne ya ba ce dukkan layi ko rafin yara mun fara karatu da sunan Allah arhamani eh kyauta a duniya ma'ana da kyauta a duniya sai ga ya ba kafiri ya ba muni wani lokacin ma sai a ba kafir kaga muni ne saboda imani ma shi ne ladanin masallaci ko shi ne limamin masallaci ko shi ne mai tsaron masallaci sai ga abin da zai kalaci ma ya faɗi shi amma sai ga fadiki wanda ba bai yarda da Allah ba gidajen da ya mallaka bai san yawan su duk kasashen da yana da gidaje yana da shi a German yana da shi a Faransa yana da shi a Ingila yana da shi a Tunisia yana da shi a Dubai motocin ruga sunan kala kala sai wanda ya ga dama zai yau akwai su abinci kuma ga freezer ga shi nan abinci ne kala kala akwai jambun kaza akwai jambun kifi akwai jambun naman abin nan rago akwai jambun jambun saniya abinci ga shi nan kala kala sai wanda ya ga dama zai iya ya kala shi na rana ma haka sai abin da ya ga dama amma sai ka samu wani bawan Allah ga kula da addini ga tsoron Allah amma ga ran kwaki ya bari ko ga wani jama'a za ka Allah zai jarraba ka ta inda ya ga dama ya gani kai da kan mai fiye sa ne kowa mai fiye sa bane za ka taɓa gani a za a yi ruwa a yi ruwa a gonan mawile an hana gaba ya a nan duniya Allah ya bada ita kowa ya zai ɗauka amma lahira ba arrahimi mai fiye kai a lahira wannan arrahimi ɗin wannan tsayo kamar duniya hawa uku ne mafarki ne akwai wanda yake ya yi mafarkin shi ne kuɗi ne kuma zai farka kuɗi daga shi ne kuɗi ne akwai wanda zai yi mafarkin shi talaka ne amma kuma ya kwanta bacci yana ne kuɗi ne ba in ya farka zai ga shi ne kuɗi ne akwai wanda kuma zai yi mafarkin talauci ko da ma a cikin talauci ne to wanda shi ne kafiri a nan duniya yana cikin wahala kuma in ya mutu zai koma wahala a ga talauci kan talauci wanda kuma ya farkin ga kuɗi a halin koshi talaka ne shi ne kame ya yi kuɗi a nan duniya amma in ya mutu zai yi azaba kaga ya farkin ga kuɗi ƙarshe kuma zai koma talauci shi rayuwar wuta Allah ya kiyaye wanda kuma ya farkin talauci kuma shi ne kuɗi ne barka ya ga shi ne kuɗi ne to a duniya ya yi rayuwar talauci amma kuma in ya mutu kuma zai shiga cikin arzikin lahira to ko wannan ma Allah ya ba mu wannan kuma barcin ga ga a cikin arziki ko shi ne arziki ne shi ne musulmi mu'mini ne kuɗi in ya mutu kuma lahira kuma zai koma cikin arzikin lahira ne kuɗi Allah ya wani haka Allah ya wani haka duniya kenan
فكيف أفار فكيف أفارق بعده wanda ya yi zan rabu da kofar ubangijin nan nawa mai karfi mai girma mai kusan gida wanda in ya laifi to saba'in ma zai yace mini sannan ba zai hana ni ko arziki da saba ya yanzu na bar kofar sa in dawo bi wa ulzima ba'din man galaba alayya in zo in zauna a kofar wanda ya fushi da ni qabla an ya'tihi kun ma kafin in saba mishi fa kaifa law ra'aytani fil ma'siyati kiji ko yaya inda zai zo ya ganni a cikin sabon Allah ai kina kenan wa mutumin da kuma ba kai ba ya fushi da kai ina kuma ya fushi ina kuma ya fushi da ba thumma kharaja ثم خرج sai wannan bawan Allah ya tashi ya fita a barka ya sa mara manyan bayin Allah ba su da mai gida da zai zai mara yana cewa wai wai mai gida na bani malami ba yana cewa ɗan siyasa wanda gidan shi haka ne ko yana cewa wani mai arziki wanda gidan shi a a tsara da Allah ai mai gidan ka shi ne Allah shi wannan wannan mai hali in Allah ne ya haɗa ko da shi yana maka hidima wannan hanyar shi daban Allah ne ya hore maka shi amma kar ka ɗauke shi a matsayin in ba shi aka ga wahala in kana ganin haka sai Allah ya rabu da kai sai baka ne kuma idan bai kuɗi kada ne shi ne kake faruwa Allah ya gaji ko liman la yas'aluhu wa bani adama ya gaji ko hina yas'aluhu Allah yana fushi da wanda bai bai roƙonsa yanzu kai suka ka tashi da mutum Allah sai fushi da kai shi Allah yana so ka roƙe shi ne bai za ka rasa bai za ka rasa ne amma dan adam ba baya so ka dame shi ko ɗanka ne ko ɗanka ne ta wata miki da roƙo wallahi zai fara wurinka da ya ji muryar sana ga yanzu wani koyi amma ya dawo yanzu misali yanzu gidanka da dare ya ce Allah wallahi wani yau wani matsayi ba ka ji ko da ba shi ba akwai abin ƙariya sai ka shiga ƙariya ko da wani ba ba wani dawo ba da wala ya wa wani wani wasu ba a kwace ni da na yi sa ba da kai ainihin wala ɗayan za a bani wai ana jin da wani na kenan a dorin gawo mutum a murka zama da kai daga da zawo waye hamza ne hamza ana wani kenan ana fito wani nan jama'a haka ne kuma haka wani da yake kawo wani jima da kanan mata da miji yana kwanta ne kuma yadda ne ne sai kasa kuɗi ko ya kai sadaki ya yi kayan aure ya gyara masa daki ya kamata masu kwanta ko ga dainin ga bayan gida ga waye ga waye ko wani ya kawo da gida ana soyayya amma saboda ba ni ba ni sai ka ji ana dambe ana koro koro ba ba ni ba ni ina kawo rigima tsakanin bawa da bawa amma shi Allah kullum yana so ka ce Allah ita bawa na to Allah ya je mu da tuba Allah kuma ya je mu da sanin Allah wannan kisan bayan nan yana karantar da mu ma'arifa ce Allah ne za ka wuce zai ji kai zai bi da kafi astaghfirullah kawo amma dan adam duk abin da zai maka dan da ka bata mishi rai zai sa a bai tura zuwa wannan kuɗi da kanon kuɗi da sun sashe ka ba ni da ba kaza ba ba ni da ba kaza ba amma Allah ba zai ba gori ba kuma ga shi Allah shi ne ya zarta wa ya zartawa iska da muka shaka nan wa yake ba mu rana wa yake ba mu yanzu ne ba ga ne ba ke zama a wurin zuwa ɗauke ko wata ɗaya ga baka biyu da Allah mun taba ganin duk daga wurin Allah cewa ranar da aka bar mu nan gobiya kuma ga shi ranar Allah akwai daukewa a ce da yawa wani mai ranar duk ya dauke ga shi an wasa wa da aka yi ba haka ƙananan yara ba amma ga ranar Allah bai taba cewa injin shi ya gaji ko an samu ba mai ko ba jizo ko ba mai gashi nan kullum da fito ya fashi ga wata ga taurari ga iska ga ni'ima ga kusan iri iri ya mana gwaiba ya mana kankana ya mana ayaba ya mana wake ya mana shinkafa ga abinci da iri iri ka ce yau ni wallahi ni shinkafa ya yi je yau tsawon mita da ke so tsawon mita na waye waye Allah to ka ce yau dan wake na ke dan wake waye dan wake Allah to ka ce yau kankana zan sha na waye أفرأيتم ما تعرفونه أأنتم تقرؤونه أم نحن السارقون لو نشاءه لجعلناه مقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن معروف tunda ya ga dama in ka zo ka aje ƙwayan a cikin kafa sai fashi da zafi ya ce rufe ya lalace amma da ka zo ka sa gero ko dawa ko shinkafa sai Allah ya kawo sanyi kaɗan ya kawo zafi kaɗan sai ya abin ya kumbura sai ya sai ya fashe sai ɗaya ya kafa ɗaya ya sama nan da nan sai ga abin wata shi ko wata uku abin da ka tuka ya zama abinci wa yake wannan aiki Allah ya to Allah ya san wanda tuba to ya maka alƙawarin wannan bani za mu kwana daidai nan a zaɓa kula sai a sa babban alama in dai muna raye to shekara mai zuwa za mu tashi wuri in Allah ya ba mu dama kenan to Allah ga mu nan za mu kai ba za mu kai ba wallahu a'lam in za mu kai Allah ya kama shi gojin lafiya in kuma ba za mu kai ba Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon tashi da imani gobe Allah ya kai mu za mu koma babin da yake bayani kan maganan falalan azumin ramadana domin ramadana ya zo karewa mu ji abin da manzon Allah ya faɗa mana na alkawari da Allah ya yi mana akan wannan wata domin akwai falala mai yawa gobe za mu shiga babin da gobe da shi yi in Allah ya kai mu gata kuma ranar litinin za mu yi wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu dama to kafin mu yi addu'a akwai wata baiwar Allah jiya ta da abin talbita a nan wurin iyayen mu mata ita baiwar Allah ta ta tsaye talbin wato mahaifiyar da abin ta ba ta kyauta ya ta manta to shi ne ba ta rabuwar talbin a hannunta to jiya a nan ta tashi Allah ya mantar da ita talbin bani da wani Allah ana roƙon iyayen mata duk wanda ya gani da Allah ya kawo mana sarki ne fari da baki Allah ya sa a gani wanda ya dauka Allah ya kawo da farman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma muna roƙar samari gobe asabar Allah mu je mu tara filin yiji sallah ya zo azumi da dawo sai buɗe baki to yi ƙoƙari gobe a je a share masallacin yiji saboda sallar yiji kuma an faɗa a juma'a yau ko turan da aka ji an ga wata kafin karfe tara ya zama kana masallaci yini kafin karfe tara domin daga lokacin kowane lokaci kuma neman zai iya zuwa Allah kai ranar lafiya sannan bayan wannan zama da gaba da haka shi aure abu da ake rufe da aure haƙƙi ko ana da an gane ko da haka idan har kawai ne babu babu lalura ba komai to wannan akwai ne amma in akwai ɗayan waɗannan abin da na faɗa wata kuma muhuwa ne mutum bai da daɗin zama da ita to kawo kuma annabi ya ce zuwa da kuma da Allah hudu ne man a sanar ila ya zuciya tana son me yadda ta mutane idan kuma biyu ne ita wannan tana taimakon miji in ba shi za ta yi ko kuma idan wani abu ta so za ta yi ko kuma in ce an gane biyar biyar ba tsayi ba sabo ana a cikin mata Allah kai mana gafara
wannan sun turo da tambaya ne suka ce su biyu ne suka yi gayayya wannan ya ce wai ana bin mutum ne bashin azumi tun na watan shekara har wannan shekarar ya zagayo bai biya ba wannan ya ce wai idan ya ciyar shi ke nan ba sai ya rama azumi ba ciyar wanda ya yi ya ɗauke mai azumi ko kuma wanda ya ce a'a ko ya ciyar sai ya rama azumi shi ke su malam ko ma ko maganar malamai ne ka san mutane saurare da malataka ba kowa yanzu malami ne kowa ne suka wari a shi kowa kuma ga shi mutane ba sa yadda wani ya sa hannu cikin abin da ba an yanka ba yanzu misali idan matar da tana da ciki za ta haihu an ce sai an je ne za a wata operation kuka yi asibiti aka ce sai an biya dubu ɗari ko dubu ɗari da wani abu sai a waje ka ce ku je wani wanzarin anguwa ku je ne ta masu da wani za ka yi ta za ka yi ta me yasa saboda wanzarin ba hanyar shi bane ko idan misali yanzu a cika mota da fasinja da aka ce ga kwamanda baban gida ko kwamanda baban na daga ɗin nan a cikin so ɗaya yarda ko kuma shan mala da wani yarda wani yarda zama a cikin su ni ko ni da zama da ya shiga wani ne wani ɗanfa wallahi a kan gaske ba kyau wala ta tafi da lalahi mulmul dalila amma an zo wani ƙwarari ba na zo wani ƙwarari da zo da wani na san wani hanyar shi ne da mutane sun raina fitawa na addini kowa malami ne kuma akwai hadari hadarin addini ya fi hadarin mota hadarin mota in mota ya hadari za a bi ya uku ne wani ya fita lafiya Allah kiyaye gaba wani kuma ya farka a ganin asibiti Allah ba da lafiya wani kuma ya farka a kabari Allah ya cika ya cika rai kaga ne ko to amma hadarin addini shi ki tashi ba inda za a dawo sai a jahannama Allah ya kiyaye mu kaga mutum da ya ta azumin Ramadana rashin lafiya ko tafiya bai rama ba har wani azumin ya zo zai ciyar ko zai biya an bayan da ko wancan da yake ba za a biyan nan ba ba sauransu ba gaskiya ba ne Allah za mu dace sai ce tawo wannan ya turo ce tawo alhaji muhammadu aboki na sani mai anguwa na abubakar abubakar sadiq Allah.
alaiya na sai wannan ce tawo kuma eh, alhaji amadu dan koli na eh, alhaji garba mai kirare da tafila sai kuma adiga shi ma ya bada ce tawo ya ce yana so a yi wa shehunsa na ɗarika kuma malaminsa na littafi wato shekhu musa imam wai ya ba shi gari kayo tsawon shekara talatin da tara kenan yana tura da ya sa shi wa addu'a Allah ya san cewa Allah ya gafarta masa duka wanda aka ambata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta masa kowa da nasa kabari da muka saba a shek malam Bello shek malam Sani akwai masu yi masa jibi to da kuma Alhaji Muhammadu ba Hausa Muhammadu Sadau baba na mai daukar hoto da kuma ɗana muallim Musa Imam da kuma Muhammadu Bashar da Hajiya Hauwa jatuman Hajiya Uwa da kuma uwar gidan shehi jatumanmu sai da Hawwa'u da kuma mahaifin Maman Khalid Malam Dawud da kuma Fatimatu Kanwa Malam Hasaba ta wadda suna da yawa kowa a nan akwai na jagabari to makaranta haidala cikin tarbiyyar daya Allah kai lada zuwa waɗannan bayan Allah da wanda aka ambata ɗannan a nan cikin maganar fitawo baki daya Allah kai ladan gare su Allah ya gafarta musu la ilaha illallah cikin tarbiyyar اللهم صل ربنا وإلى أرواح عبادك اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم لا دعوة لهم لا تعتقد فيهم da kullum muka tunawa da su kuma malaman masu tunawa da mu haka saboda ko ba lafiya malam malami Ahmadu malam Laji Salih malam Abubakar mai aikin asibiti kai kuma jatuman mu matan maulan mu Shehu Haruna kai kuma shagari gangare din nan akwai hajiya ta bawa da dai sauran jama'a da ba lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya yara da manya Allah ya ba su lafiya mu kuma ta amfani mu ga addini dukkan mun nan kowa da bukatu ta alkhairi Allah ya biya mana kowa da abin da yake jin tsoro Allah ya magance mana Allah na bula raka'a hudu yau sallama biyu bayan fatiha kul huwallahu shida falaki shida nasima shida man gama ya shahidu dari raka'a hudu sallama biyu bayan fatiha a kowane raka'a kul huwallahu shida falaki shida nasi shida dan an gama sallah ya shahidu dari Allah ya rufe mu da aikatawa sai magajin mu dan banga da yan shara da ke tsare wani wuri kullum Allah ya saka musu da alkhairi iyayen mata mabukatu Allah ya biya muku bukatunku zawarawa da ba mazan aure Allah ba ku mazan aure da kirki ‘yan mata da ba mazan aure, Allah ya ba ku mazan aure da kirki, samari masu bukatar auren kuma Allah ya ba ku mata da kirki, Allah ya ba da abin da za a yi da ma auren. Dukkan wannan kowa yana da bukatu a wurin Allah, Allah ya fi mu sani, Allah ya biya mana. Kowa da abin da yake jin tsoro, Allah ya fi mu sani, Allah ya magance mana. Wannan ƙasa da wannan jiha da wannan gari, Allah ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Masu hada wannan wuri, Alhaji Salisu da sauran jama'a da suke hada wannan wuri Malam Muhammadu su Umar Imam da sauransu Malam Mas'udu Ubangiji Allah ya saka da alkhairi akwai dan goma da ba lafiya Malam Haladu Allah ya ba shi lafiya Allah ya kare mu da lafiya ta amfani mu ga addini aka da wani da Allah ya saka da alkhairi duk da sadaka kuma Allah ya saka da alkhairi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين